أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu ta darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masa'il na babban malami alhaji sa'ad bin umar bin sa'id futattaure jamhuriyar mali wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba ta mu a digini irin wannan da kuma zagayewar lokaci kamar wannan yau muna yini na litinin wanda ya daidai da 20 daidai ga watan biyar na musulunci watan jimadar al'ula 20 ga watan jimadar al'ula hijira yau da shekara 1445 hudu ga watan 12 miladiya 2023 idan masu bibiyar musamanta ba malai na mana karatu a cikin alkalul iman darasinmu ya yi magana kan al'imal birusu muka zo ƙarshen shi wannan gaba ta al'imanu bin rusul za mu tashi yau al'imanu bin khatf wannan kuma shi ne darasinmu na shida a cikin wannan littafi insha Allah al'imanu bin khatf imani da kaddara domin ita ma tana cikin alkanul imani guda shida wanda in ba a manta ba na taɓa zayyana mana cewa wannan rukunin imani dukkaninsu ƙur'ani ya yi bayaninsu a cikinsa an gane ko ita wannan gaba tana cikin suratul kamar wa kullu shay'in khalaqnahu bi qadr inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadr haka inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadr kaddara tana da bangare guda biyu khairiha wa shariha ko hulluha wa muruha mai zaƙinta da mai ɗacinta ko mai alkhairinta da akasin alkhairinta wannan shi ne kashe-kashen ƙaddara kuma ita ƙaddara shi ne wani abu ya zo ya same ka ba zato ba tsammani baktatan ko ka shirya ko baka shirya masa ba wani abun na alkhairi ne ko kuma a akasin alkhairi ne wannan abin za ka ji daɗinsa ko za ka ji rashin daɗinsa to duka ana suka fawwala wa Allah kuma inda ya mumini ne ba zai fita daga wannan da baibayi ba domin Allah ta'ala sai da ya rantsuwa mace sai ya jarrabe mu a gurabe da yawa Allah ta'ala ya tabbatar da cewa sai ya jarrabe jarrabawa tana cikin cikar imani kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa waɗanda suka fi kowa shan jarrabawa cikin mutane su ne annabawa annabawa sun fi kowa shan jarrabawa misali ku duba annabi ibrahim alaihissalam jarrabawa ta sami hitin daga cikin gidansu aka yi ta fama mutanen unguwansu mutanen garinsu hasali ma duk aka haɗe baki kan zace a ƙone shi gaba ɗaya ba wanda ya ba da shawarar ra'ayi a matsayinsa na mai daraja ta biyu a dukkan halittun Allah gaba ɗaya daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai annabi Ibrahim alaihi salam sai da aka tara wutar ma aka kunna ta kai sai da aka ɗauki annabi Ibrahim aka jefa ya cikin wutar sai Allah ya ce wutar ya na rukuni bartana wa salamun ala Ibrahim kaga wannan jarrabawa ce annabi musa alaihi salam ku duba shi ka jarrabawa zama su da fir'aun ana bin sa za a kashe shi shi ta haifar sama dama a cikin jarrabawa ka haife shi dama ya taso cikin jarrabawa ya rayu cikin jarrabawa a matsayinsa na annabi mai daraja ta uku a halittun Allah gaba da shi annabi Musa alaihi salam idan ka dauko annabi Ayyub alaihi salam shi ma ya sha jarrabawa ta jinya an ce duk wata gaba a jikinsa ba inda jinyar ba ta cinye masa shi ba zuciyarsa ce kadai jinyar ba ta taba sai da ma yadda ake faɗa iyalansa da komai ya kare mai shi kadai domin Allah ya tasta shi ya gwada imaninsa kuma ya shi jarrabawa da ƙarshe Allah ta'ala ya mayar masa duk abin da ya rasa ya linka masa ma kuma ya bashi ga annabi Yusuf alaihi salam shi ma irin jarrabawa ta same tun daga gida yan uwa suka nuna kamar an fifita shi kansu aka dinga masa tarko ya fada nan ya haye nan har aka tafi aka jefa shi a rijiya an ɗauka ma ya mutu aka fito da shi aka sai da shi bawa annabi ɗan annabi cikan annabi amma jarrabawa daga Allah ta same ga shi iya bauta aka sai da shi matsayin bawa ya yi zaman kurkuku duk domin ka duba in Allah ya jarabe ka baka bane faru waɗanda suka fi ka daraja da kima abun Allah Allah ya jarabe su idan ka ɗauko a annabawa daban-daban daban ga sunan dai wanda lissafinsu ba zai kirgu ba duka ƙur'ani ya ba mu labarin irin jarrabawa da suka shiga annabi yunus jarrabawa ta yi jarrabawa aka jefa shi a ruwa kifi haɗiye shi a ruwa wani kifin mai sake haɗiye shi daga nan kifin ya zai harar da shi a bakin gaba bayan ya koma ga allah ya tasbih shi ma duk wannan ana so a nuna maka cewa duk abin da Allah ya yi ma da jarrabawa to wallahi bai kai la'adar ko an su daga cin abin da Allah ya yi wa annabawa amma suka jure suka ce wannan jarrabawa abin da ake bukata da ni da kai har in Allah ya jarrabe mu abin da ake bukata haƙuri da fawwala wa Allah al'amarinsa wannan kawai shine maganin jarrabawa haƙuri da mai da al'amurwa zuwa ga Allah. Amma duk wani wayonka da dabararka baka isa ka ƙetare jarrabawa da Allah ya ba, baka isa ba. Jarrabawa haka Allah ya ƙaddara ta tarayu da murayu da mu da ita, kuma ya yi haka ne domin ya tabbatar da imaninmu, masu imani na ƙwarai da masu imani wanda ba na ƙwarai ba. Allah ne khalaƙa da mawuta wal hayata liyabalokum ayyukum ahsanu amala ita mutuwar ma da rayuwa duka Allah ya su domin ya jarrabe mu saboda ka mi kokarin mu fahimci jarrabawa a rayuwa sannan ko mu san wani mataki zamu dauka idan Allah ya jarrabe mu ba a san idan ka hada da jarrabawa ka dinga surutu ka dinga raki ka je nan ka fada ka je nan ka fada to wannan shi dan yayi da rika maka jarrabawa babban abin da ake so kai in jarrabawa ta zo ka yi ƙoƙarin kwantaron na bakinka ka yi shiru ba wanda za a koka wa umar Allah ka samu dare ko lokacin da za ka yi munajati da ubangijinka ka dinga koka masa matsalolinka ka dinga koka masa jarrabawar da kake ciki amma ɗan adam karbi da shi ba abin da zai yi ba shi ma cikinsa yake amma Allah shi ne as-samad wanda kowa in ya tashi bukata gun Allah yake zuwa kai ma ba a rufe ma kofa ba ka je ka samu lokaci da malamai suka yi bayani waqtul ijaba lokacin da ake tsammanin ake sa ran Allah zai karbi addu'a ka da sharuɗoɗi na yin addu'a sannan ka dinga fuskantar Allah da laffuza na girmamawa da kambamawa da roƙo da kaskantar da kai to shi kuma Allah ya yi alƙawari zai amsa kuma idan kamar da al'amuranka zuwa ga Allah lokacin da ka fada cikin jarrabawa to za ka zama mutum mai yanci wanda Allah ne kadai abin bautarka amma in ka sake komai ya tashi ka kokawa mutum komai ya tashi ka kokawa dan adam to babu shakka za ka zama bawan dan adam ba za ka zama bawan Allah ana ganewa in dai kullun ka tashi maganar ka wani wani ai abu kaza ya sami abu kaza ya sami to akwai yiwuwar za ka iya zama bawansa amma in ka gyara tsakaninka ga Allah to za ka zama cikakken bawan Allah mai yanci wanda ba yanda zai ka zama bawa ga ɗan adam ko ku ji tsoron faɗa masa gaskiya ko wani abu makamantan wannan Allah ta'ala ya ba mu ikon cin jarrabawa kuma Allah ya jarraba mu gwargwadon imanin Allah kada ka jarraba mu da abin da ya fi ƙarfin imanin mu ya malik ke cewa al-imanu bil qadr imani da ƙaddara wa huwa an yu'mina al-mukallafu bi qada'i Allahi wa qadrihi wa hikmatihi wa mashi'ati shine shi mukallafi yayi imani bi qada'i Allah kan duk abin da Allah ya zartar yake wa hukunci kai imani duk hukuncin da Allah yi domin Allah shine alƙali na ƙarshe wallahu ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi Allah in yi hukunci ba wanda zai bibi hukuncin Allah hukuncin Allah shine hukuncin karshe kenan an gane ko to in Allah yanke hukunci kanka ko kan dukiyarka ko kan iyalinka ko kan waye naka to abinda ake bukata na farko kai imani ka yarda cewa wani hukunci daga Allah yake an yu'minu al-mukallafu bi qada'illah wa qadrihi sannan ka yarda ka yi imai da ƙaddarar Allah duk abin da Allah ya jiho mu a rayuwanka to ka tabbatar wannan abin daga Allah ya wa hikimatihi sannan ka yi imani da hikima ta Allah ka tabbatar da kan cewa duk abin da Allah ta'ala ya yi akwai hikima a ciki ana ganewa akwai hikima cikin duk abin da Allah ya yi Allah baya abu ba hikima duk abin da Allah ya akwai hikima cikinsa, imma ka sani, imma ba ka sani ba, imma abin ya fito fili, imma kuma abin ya ɓuya. Ana ganewa? Amma Allah baya abu ba hikima, ta'ala Allah an zare ka ulwar kariya. Allah idan ya ɗau mulki ya baka akwai hikima. Allah idan ya ƙaddara kai za a mulka akwai hikima. Allah idan ya ƙaddara ma dukiya ka samu kuɗi akwai hikima Allah idan yayi kai zaka zama yaron wani kana aiki karkashin sa akwai hikima Allah in ya barka da lafiyanka akwai hikima Allah in ya dora ma jinya akwai hikima duk abin da Allah ya akwai hikima cikin sa Allah baya abu ba hikima ana ganewa kai yadda da wannan kuma kai imani da wannan sannan wa mashi'ati duk abin da ya faru kanka ko kan dukiyarka ko kan iyalanka ka sani akwai son Allah ciki ne mashi'a wa mata sha'ula illa an yasha Allah rabbul alamin ba abinda za ku so yi yufaci abinda Allah ya so shine mashi'a ta sanya duk abinda ka gani akwai mashiyar Allah aka ba wani abin da zai faru wanda ba son Allah abin ya faru Allah ba abin da zai tilasta masa ba abin da zai yi wai Allah baya so abu yi wa wuce duk abin da gani akwai mashi'a ta Allah cikin shi wa annahu la yaqa shay'un fil wujudi malike cewa yadda al'amarin yake ba wani abu da zai faru a cikin duniya cikin kasattattun abubuwa sune wujud duk abin da samamme ne sunan sa wujud ba abin da zai faru cikin samammun abubuwa hatta af'alul ibad har ayyuka na bayi da suke yi na yau da gobe al'ektiyariya ayyukan da mutum zai zaɓa wa kansu yi ya ce zan je gona yau zan je kasuwa zan je makaranta zan je ina ne su ne a fa'alul ibadin ektiyariya ayyukan da za ka iya zaɓa wa kanka za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza illa ba da ilimin la wani aikin ba zai yi wasu ya biyo bayan ilimin allah wata ƙadiri hila kuma aikin ba zai yi ba sai allah ya ƙaddara ma yiwuwansa ɗin ana fahimta yanzu ka tashi ka taho nan wajen karatu ba maki tun jiya ko tun rana ito ka sa cewa za ka zo ka yi karatu ko tun safe ka sa cikin shallin ɗinka na yau to zuwan naka ba zai ba sai in Allah ya zo kuma ba za ka zo ba ce zuwan naka iya cikin ƙaddara da iya cikin abin da Allah ya rubuta a ƙaddara ka ta iya ci ana gane ku duk abin da za ka yi ka tabbatar da kan cewa akwai ƙaddarawan Allah a ciki zaɓinka da son ka bai isa yi ba sai abin da Allah ya so kuma sai abin da Allah ya zaɓa ana fahimtar wannan ko ga idan mun ƙara fahimtar wannan za ka ɗaura yawan da sauƙi ba wani abu da zai faru kanka ko kan wani ɗan uwanka ya zama baƙo a gare ka babu shi babu wani abin da zai zo ya dame ka babu wani abin da zai zo sama wata gaba ko hasana ga wani ɗan uwanka ka san shi ɗin ma bai isa yi wa kansa ba sai Allah ya ce kamar yadda kai ma baka isa ka yi wa kanka ba sai Allah ya ce wannan wajibi ne mu ƙara jaddada wannan a cikin zukatanmu duk abin da ya faru to babu shakka abin nan bai faru ba sai da son Allah da yardarsa da amincewarsa da ƙaddarawarsa ana fahimta malik ke cewa wa yu'min bi annahu ta'ala adlun fi qada'i kuma wajibi ne kai imani cewa shi Allah madaukakin sarki adlun ya cika da adalci ba abin da Allah zai wada babu adalci a cikinsa adalci kuma shi ne wadda'u shay'un fi mahalli ajiye abu wa inda ya dace shi ne adalci ka san akwai bambanci tsakanin adalcin Allah da adalci da dan adam shi dan adam ya dau afuwa da tausayi ne adalci wanda kafin adalci mana to adalci shine abin da ka cancanci a ma'ama shine adalci wannan ana fahimta amma a tausaya ma wannan wani abu ne daban a rangwanta ma a tausaya ma a jikanka abu ne daban amma adalci shine kihiyar zalunci ka cancanci kaza ki za a ma baka cancanci kaza ba ba za a yi ma shi ba to duk abin da Allah ya yi a kanka a kanmu a kan duka to babu zalunci a ci ana fahimta duk abin da Allah ya mana to mun cancanci a mana hakan ne ba zaluntar mu akai shine Allah wajibi ne ka kudire cewa adlun fi qada'ihi duk abin da Allah ya zartar yake hukunci a kansa to a cike ki da adalci wa qadrihi kuma iya cikin kaddaran Allah ba sabon abu bane duk abin da gani da ma yin programming da shi bi ake kawai ba wani sabon abu da za a kirkira wanda baya cikin kundin ajiye ajiye na Allah game da bayansa babu duk abin da gani da ma ce iya rubuce wa kullu sagirin wa kabirin mustafa haka Allah ya ce dukkan babban abu da ƙarami iyanan a rubuce a lauhin mahafuz mustapha tuni an rubuta shi ai masturun maktubun abu ne a rubuce yana da har zuwan haifanka da tashinka da kaza ɗinka da kai maka tashi kai aure ka haihu ka yi wane ne ka canja nan ka zai nan duka iyanan a rubuce ba wani abu da za ka yi sabu wanda babu shi a rubuce a tsarin allah game da kai babu shi yasa Allah da ya ce wa ya alawa mafil arham to magana ta gani ilimin Allah ilimin da babu kamarsa to ya hau kan dukkan wani wanda Allah ya kaddar halittarsa tun kafin ya zo duniya an gane ko da yake bayanin algaibubiyatul kams din wannan gaibu guda biyar da yace shi kadai ya barwa kansa sani إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت Allah ne san yaushe kiyama za ta tsaya wannan Allah ne san ba kansa san hatta annabi Muhammad Allah bai sanar da shi ran da kiyama za ta tsaya mal mas'ulu anha bi alami nasai ana gane ku sannan wayna zil ghais ruwa saukan ruwa Allah ne kiɗai ya san ga jimare ya tafi da hadiri a ina wannan ruwan zai sauka in ya sauka suwaye za su yi amfani da shi halittu nawa ne shukoki nawa ne tsirrai nawa ne za su amfani da wannan ruwan Allah ne kiɗai ya san sannan waye alamu mafi arha Allah ne san abin da ke cikin mahaifa to ba maki yanzu ka ce ana sakanin ai likita ya gano a gano ɗaya ne ko biyu ne har da ma EDD date bomb ran da ake tsammanin za a yi shi duk ana yi ko a dace ko a kuskure to amma shi ilimin Allah ba kuskure in Allah ya ce kaza kaza ne kai wani aboki na da ya ce an yi wa matarsa sitani a rubuta ran da za ta yi sati uku kafin wani rana kawai ta yi kwana 21 kafin ran da aka rubuta ta yi kawai ta yi ita kin ga wannan da na dogara da wannan rubutun kare da kin ji kamar aiki an bayyanta saboda kama in Allah ne sai abu to babu kuskure ana ganewa sannan abu na biyu ilimin Allah a kanka a kaina tun muna cikin mahaifa ya san yauki zama zo duniya ya san me zami a duniya wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah ya san kai mutumin kirki ne ko mutumin banza ne Allah ya san kai talaka ne ko mai kuɗi ne Allah ya san kai gwamnati ne ko zaka tare iyali Allah ya kadda ya san kai mulkin kaza ne ko kai zaka mulka Allah ya san kai kaza ne ko kaza ne duk ilimin Allah akan ka tinka ko ka zo duniya ga wannan sannan ran da zaka koma ga Allah Allah ya sani an gane ko yanzu akwai likitan da tsabon likitancinsa zai iya gaya mara za ka mutu baka isa ba bai isa ba to amma wannan ilimin iyagun Allah ran da za ka mutu to iya nan makatuban inda Allah to wannan shi ne ilimin Allah gabar ɗangare wanda ya sha babban kan dukkanin wani mai ilimi na sanin tsarin rayuwar ɗan adam bai san irin wannan abubuwa to wajibi ne ka sama da ka sallama wa Allah a cikin ƙaza a nasa ko ƙadiri da ƙaddarawarsa game da abubuwa kuma wa hakimun fi tasarrufihi kuma Allah ta'ala iya da hikima cikin jijjuya al'amuransa a tasarruf yi ne jituya al'amura a gane ku yawa wata ƙadiri da kuma ƙaddarawan Allah game da komai masha Allahu masha a masha Allahu kana duk abin da Allah ya so ne zai kasance wa malam ya ci alam ya kun abin da Allah bai so ba zai kasance ba wa ƙala ta'ala Allah ta'ala yake faɗi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadr Allah ya ce mu kulle shay'in dukkan wani abu duka kalaqanahu mun halice da qadar tare da kaddararsa kaddarar mai kyau ce ko aka santa kaddara kaza kaza kaza duk abin da Allah ya halitta to da kaddararsa ya halice shi sutur qamar aya mai lamba ta 49 wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين الله يتي عنده مفاتيح الغيب مبودن غيبي duka suna ga Allah duka wani rufaffen abin da kai baka sani ba to Allah ya san shi abun Allah sanannen abu ne ba koyayyen abu bane indahu nan gare shi mafatihu da gaibi mukullai da gaibi duka suna ga Allah la ya alamuwa illa huwa ba wanda ya san sosai shi Allah ne wa ya alamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke cikin kogi da abin da ke kan tudu ma fil barri abin da ke kan tudu wa ma fil bahri da abin da ke cikin ruwa akwai halittu dubbai ɗaruruwan dubbai wanda wallahi ba mu san su ba sunayen su ma ba mu sani ba idan mu ma bai taba ganin su ba kuma suna nan suna rayuwa a cikin ruwa amma Allah ya san su ya san yadda suke rayuwa ya san yadda suke kaza ya san yadda suke kaza ana fahimta wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin duka iya cikin lauhil mahfuz a rubuce mustaqarraha wa mustawda'aha matabbacinka da makomarka duniyarka da lahirarka kaza ɗinka da kaza ɗinka duk Allah ya ce ana ganewa wa ma tasqutu min waraqa Allah yake ce ba wani ganye yine waraqa ganyen bishiya ba zai ba zai subuce daga jikin bishiya ya faɗo ƙasa ba illa ya alama ba ce Allah ya san wannan ka duba surkukin daji in kana shiga dazuka ka ga wani gun har bishiyar ta yi ta yi ta kaɗe ganyen duka ba wanda ji gun ba in mai ya'ya ce ta yi ya'yan su zubo ƙasa su lalace ba mai ci domin gun ɗan adam ba zai shiga ba to ba su in bishiyar da ganyen ta zai sabuto ya faɗo ƙasa ba ce Allah ya san wannan lokacin ya san faɗowarsa kuma ya san yayyauke zai faɗo to wanda na kai mana tunani har mutum shi ɗan ya yaudare ya ce zai ɓuyi sabon Allah ko iya da lokaci kuma a akwai lokacin tuwa with time with time wa ya faɗa ba an turo mala'ika ya faɗa maran da za ka mutu ba faɗa ba ba faɗa ba duk wanda ga iya wannan abu iya gani akwai rayuwa a gaba shedan ne yake hura masa kunne shedan ne yake yaudarar sa saboda haka Allah ya san mazaunan mu ya san tashin mu ya san ajalin mu kamar yadda Allah yake faɗa babu shi yadda ganyen da zai faɗo ƙasa face Allah ya san illa ya'lamuha face Allah ya san wannan wala habatin fi zulmatil ard ba wata kwaya da za ta buya karkashin ƙasa ba ce Allah ya san yanzu a yi ruwa kaga miliyoyin tsirai nawa ne za su mutu wanda Allah ne kadai ya san yawansu to yanzu suna karkashin ƙasa a bini Allah ya san su ana ruwa kuma za su fito su tsoro waje duka abin da ya buya karkashin ƙasa Allah ya san ana fahimta wala ratbin ba wani danyen abu wala yabisin ba wani bushashe illa fi kitabin mubin face iya lauhin mahfuz na Allah a rubutu an gane ko an ce malakul maut a kullum sai ya shafa kan dan adam sau bakwai ya kake shafa kan ka an ce kullum daga asuba zuwa dare ya shafa kan ka sau bakwai wakar maka ɗauka a manta daga ana sare in ka gama ka tafi ba lokacin ka ne bai maka ba wani wanda ya isa ya wa Allah ya koya mala'ika mutu wallahi ba ga kisa shahararriya wanda malamai suke ta bayarwa annabi Sulaiman alaihi salam da yake Allah ya koyi masa aljanu suna zuwa gunsa wata rana mala'ikan mutuwa ya kawo ziyara so gaisa sai mala'ikan mutuwa ya zira wani ido daga cikin mutanen annabi Sulaiman kallonsa da yake yi Allah ya ce zai ɗauransa yau amma ka ƙaddara gunda za a ɗauran nasa in kai mutum ne sai ka shigar ɗari ba baka jago ya kalle shi shi ne kuma Allah ya ce a can zai ɗauransa ba anan ba ya kalle shi kawai da yake shi mala'ika duk abinda Allah ya faɗa masa ba ya shi ka ba mu gwamnati kawai sai tafi can iya tashi wannan mutumin sai faɗa wa Sulaiman ni wannan bakon naka da zo mu gaisa ni gaskiya ni sam na ji hankali na bai kwanta da shi yanda Allah ina neman alfarma ka sa aljini ya dauki ne kai ni kasa kaza kawai in ji shi mutum yace lafiya yace wallahi ne kawai ka duka mun alfarma da Allah ka dan da aljini kai na wajen annabi Sulaiman ya kirawo aljini shi to gawa awa ne ya ce kai kaza ya dauke shi ya je can ya dire shi iya dire ya gama da ya kamata wani jiransa kuma ta ɗaya ɗauki ransa da ya dawo sai ke faɗa annabi sulaiman ya ce ni mamaki nake yi kaga wani mutumi da nake kallonsa ya ce ya ce wallahi allah ne ce zan ɗauransa a yau amma a can kuma da gaishe agunka don ki ta mamaki to amma na san allah ikonsa ya fi ƙarfin komai ya ce ai kana tafiya ya ce shi wallahi zaman ƙasan nan ma ya ce ba zai zauna ba na sa aljani ya kai shi wancan go na kirawo aljani ya kai ya kai wani go yace iya zuwa na je dauran sabo shi so kasancewa dan Allah ya so ka je babu dubara ba inda zaka buye wallahi la manja wa la marja minka ila ilai ka sallama wa Allah ka bi dokokinsa ka nemi gafara su kawai an fahimta Allah ta'ala ke cewa wala radibin wala yabisin illa bi kitabin mubin suratul an'am ayin yamba ta hamsin da tara wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin son ku ba zai zartu ba son ka da abu ba zai yi ba face Allah iya son abu wa mata sha'una ba za ku taba son wani abu son ku yi zartu ba illa an ya sha Allah face wannan son ku yayi daidai da abin da Allah yake so sannan abin zai yi rabbul alamin Allah shine ubangiji duniya gaba ɗaya kai ta san abu in Allah bai kaddara Allah iya san ba zai yi ba kai ta kin abu in Allah bai kishi ba kuma dole gaji bayan da zaka yi yasa kullun ka dinga roƙon Allah Allah ka sanya abin da nake so a cikin ilimin kana son sa shikenan komai na kai dinga tafiya sai san to da yaka amma kace zaka so abu Allah baya so wahala zaka yi ta sha ba zai yi ba zaka ki abu kuma Allah iya so sanan ma wahala zaka yi ta sha kullun ka dinga roƙon Allah ta'ala ya kaddara abin da kake so dama can Allah yana so shi ana fahimta inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ta'ala baya canja mutane wani yanayi da suke ciki ba sun sun canja da kansu ana gane ko sautin ra'adi aya mai namba ta sha ɗaya Allah na iya iya so ya nuna mana al'aqdu bil asbab ne Allah ba zai sauko ya zo ya canja mana tsarinmu da kansa ba sai mun hau sabab ɗin da zai canja abu yanda ba kuka shugabanci yake yi ba da zalunci da wahala da waye duk ba haka ake ta koke koke ba to akwai tsarin da Allah ya ce mu in mun gyaro dole shugabannin su gyaro amma mu ma kanmu ba masu kyau bane ba masu kyau bane a dab da wancan zaben da aka yi wannan zaben kafin wannan zaben an ce akwai wani gwamna da ya gama mulkin siyasa ba wani haka ya fito midiya ya dinga zage-zage shugabanni kaza kaza azzalimai wane ne wane to shi gwamnan da yake dan duniya ne mai wayo ne sai aka aikawa shi wannan mutum cewa ya hau a caɓa ya zo gidan gwamnatin jihar ana neman sa ba a ma ci gaba da bane yake neman sa kawai zuwa da neman shi amma kare ta wadda motarsa kuma ya hau a caɓa ita to gwamnan sai ba da naira dubu ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyu da hamsin ya ba wa masu gadi na gaman hausa idan mutumin nan ya sauka ku ba shi wannan kudin ku ci biyu a ɗarkace ba kuma an sa ctt kyamar da markalar aka ce dan a caba ya tsaya ya tsaya aka dan shiga ciki da shi mutumin aka ce to ga wannan an cika je ka sallama dan a caba ya kudi 250 amma kare manta ba jihi ne ke ta zage zage ba shugabanni azzalamai barayi kaza kaza kaza an ce da kire dauko naira dubu daya ya zo biyo dan a caba idan a caba kawai kada kai iya ta murna ma ya samu naira dubu shi ma kuma sai aka yi waya aka ce ya tsaye da shi a gidan kaca makaranta ya tsaye da shi aka tsaye da shi aka ci to ya karasa ofishin gwamna da yana ki da ji ofishin gwamna ke cewa a karɓar kallon muna jin ka wallahi a midiya kana ta abubuwa ne da nusarwa game da shugabanni suna zalunci ya ce eh haka ne kwanar da gaske sai aka buɗe mai wannan city camera aka ce to wannan waye ya aka tambaye shi ma lokacin da ka zo an baka wani abu ka salamu dan kasa ba ya ce ka ba ce ce ya ba duka ba ce ya duka da ba shi ba wai suka bude mai sikirin sai gani an ga gunda aka ba shi kudin ga gunda ya zo zaro naira dubu ga gunda ya biya dan kasa ba ita sai gwamna ya ce to ka ga fa kai dubu ɗari biyu da hamsin ne kawai kuma gayan da aka ce ka ba shi to kuma kai ne kake da bakin zagin shugabanni da miliyoyin kuɗi suke zuwa gunsu ka san yadda ake daga ne ce wallahi da ka biwa dan a caɓa nan kuɗin nan duka to da kai kuma Allah ne san abin da zama domin na san abin da kake fara da kake fara to ga hijarra ba wannan ka kasa ci aka ce ina sauran kuɗin ya dauke ce ko sai da dan a caɓa kuma ga yasa aka tsaye da shi aka bai gaza ya tafi saka ya kuma ya kuma ya tafi su to saboda ka irin wannan al'amura mu din ma ba gyararru bane jiya na gani a wata jiha ba zan faɗi sunan jihar ba gwamnan jihar ya irin palliative ɗin nan an yi buhunan shinkafa da masara an sa hotonsa da hoton jam'iyyar ana jarabawa wani ne ba ya shawara ba kabinet ɗinsa ba aka haɗa baki da shi aka yi kwana da buhuna ɗaruruwa ko dubban buhuna aka je aka farke su ake zuba su a buhu empty za a ɗinke kai su kasuwa ba fa talaka bane a iya cikin gwamnatin ba iya cikin gwamnatin yayi kwana da ɗaruruwan dubban buhuna aka zazzage aka sa su a buhunan kasuwa aka fidda su daga buhun da gwamnati ta yi aka zazzage su a buhuna aka yi ɗin yaza kai su kasuwa kuma iya da bakin zagin gwamnati ko zagin shugaban kasa saboda Allah ba zai dawo ba zai sauko ya canja mana tsari ba sai mu canja da kai ana fahimta lokacin da ake samun mulki mai adalci to su ma mutane suna da gaskiya suna kamantawa duk abin haka yake suna kamantawa to sai Allah ya ba su shugaba mai adalci amma mu kanmu zalunci mu yayyawa yanzu ku duba abin da yake faruwa a kasuwanci a ƙasar an sani ba ɓoyayyen abu bai akwai ƙungiyoyi na 'yan kasuwa da suke bawa wa'ansu daga 'ya'yansu umarni cewa yau wa da kai za ka da abu kaza ko da ni ina da abin ba zan da shi a kasuwa kuma kai in ka fitar din sai ka samu rahin da kake so an kwana ɗaya biyu to kai masa ya ce ka tsaya wani yau kai za ka fitar da kayan abin tun ana ce yan gwari suna masu kawo lemo da wasu ga motar rokan lemo tana nema ta riɗe amma wai ba a bashi dama ya sauke ba ne duk abubuwa ga suna sun lalace ba saboda in ba mu gyara ba mun kamanta to haka za a dinga tafiya kuma sai illa masha Allah Allah ta'ala ya tsare maliki cewa a wa mata shawula illa an yasha Allah rabbul alamin inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja tsari da kansa sai kun canja da kawulin wa qala alaihi salatu wassalam li arabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa wani balaraban kauye il na atahu bila qaidi shi wannan balaraban kauye da yazo sai ya saki taguwarsa a bayan gari bai mata da bai bai ba an gane ko sai ya zo har gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce ina abun hawan ka yake zai ce na bar shi a bayan gari sai ka daure shi zai ce ban daure shi ba ya haka ya ce ina dogara ga Allah na sake shi na dogara ga Allah sai manzon Allah ya ce a il wa tawakkal ka je ka daure shi sai ka dogara ga Allah kaga al-aqd bil asbab kenan yanzu aka sayo sabon kasiya ne ka ce ka bar ya kofar gida ba abin da ka ce ka dogara ga ana kasan kai maka ne kake yi do dole ka dau mataki irin naka da Allah ya kaddara ma za ka dauka ba na haramci ba sannan kuma ka dogara ga Allah shi yasa Allah ce fa iza azamta fatawakkal ala Allah in kun gama shirin ku da kimsun ku duk kun yi sannan kuma sai ku dogara ga Allah haka ake ana fahimta ka ɗaure ka sa da baibayin duk abu ka sa sannan kuma ka dogara ga Allah haka aiki eh ilwa tawakkal ke an fahimta wannan shine al-iman bil qadar al-iman bil yawmil akhir gabar imani ta gaba shine al-iman bil yawmil akhir imani da ranar al-qiyama al-iman bil yawmil akhir imani da ranar al-qiyama kowa an yi atakida shine a samu kudiri annahu ya'ti yawmun tukhalu lahu al-yawmil aqib ka kudire a zuciyarka akwai wani ne da yake zuwa da ake ce masa yinin ƙarshe ay yawmul akhirah shine yawmu al-akhiratul hayatid dunya kenan ran da rayuwar duniya za ta kare yin yawmul akhirah din kenan kuma za a sake bude sabon shafi da rayuwar lahira yawmul akhirah akhiratud dunya duniya ta zo ƙarshe a wannan yinin komai na duniya ya tashi daga aiki komai duk abin da kake ganin nan iya baka sha'awa to idan wannan yinin ya zo Allah ya tashi daga aiki ya tashi daga aiki ko za a bude sabon shafi rayuwar lahira ne amma ita wannan duniyar an gama da ita to kai imani wannan yinin zai zo zai zo zai zo tunda Allah ya faɗi wannan Qur'ani a gurabe da yawa inda sa'ata la'atitu la riba fiha iya maza ta zo babu kokonto kan wannan sannan a ta amurin laifala ta stajilu al'amarin Allah ya zo ma karku yi gaggawa ya zo lokaci ne kawai ake jira to ka yi imani ne imani wani yinin zai zo yini ne da babu irinsa ba a tashin hankali ɗan adam bai taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba ba wani abin da ya taɓa firgita ɗan adam na dadu na yanzu da na gobe kamar abin da zai faru a ranar alkiyama wallahi babu shi da ana wata mutuwa ta biyu to da tashi hankali mai sai zaka mutu da dai ita mutuwar an gangama da ita ne amma da a yanzu ne aka dan bude wani abu da zai faru a wannan yinin ka gan shi wallahi sai ka mutu tunda Allah ya ce yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at duk wata mai shayarwa ka duba yanda ya mace take bala'in jin dan da take shayarwa a jikinta to a ranar Allah ce sai ta fisge ɗin ta jefar da shi iya shan maman za ta fisge ta jefar da shi wata da'o kullu za ta yi hamlin hamlaha duk mai juna biyu ta haife shi a ranar ko da wata ɗaya ne cikin algita ta haife shi tsabar musiba da bala'i Allah ya ce wataran nasa su kara za a ga mutane kamar 'yan maye kamar sun sha kayan maye sun bugu kowa hankalinsa baya cikinsa sai Allah ya ce wa makon bi su kara wallahi ba maye suka yi ba ba wanda ya sha ko faradar ba wanda ya sha sai Allah ya ce walakin na azabar lai shi ne azabar Allah ce kawai sau gani ba duk wannan jahannaman da ƙwar'ani yake ba mu labarinta a ranar kyamar sun gaganta Allah ya sa ba mu a cikin masu ganinta Allah ce za a buɗe jihim liman yara ga masu ganinta za a buɗe tun kafin su faɗa su ganta za a ga mala'ika duk abin da kake ji ƙur'ani na faɗa ma idan ka zo na mashi so da ka yinin alkiyama yini ne wanda babu abin da zai tsiratar da kai a wannan yini illa imani imani da kamanta ayyuka na ƙwarai a duniya to su ne abin da za ka hau ya zama to matakalaka na haya wannan yinin amma babu dubara babu wani an fahimta yawmul qiyama aw yawmul qiyama ko kuma ranar alqiyama a yawmul qiyama din abin da ake nufi da yawmul qiyama ranar tsayuwa ce alqiyam daga qiyam ne sa'ala sa'ilun bi azabil waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dil ma'arij ta'aruj al malaikatu war ruhu ila fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana an ce tsayuwar da za a yi wa lailin ta kai tsayuwar shekara dubu hamsin hamsin na alif sana shekara dubu hamsin ka kaddara shekara dubu hamsin mutum zai ya tsaye ko zama ba za ka yi ba inuwa ba bushiya ba ruwa ba inda za ka kwanta ba inda za ka zauna tsayuwa ce tsabar yin tsayuwa kawai la hawla wala quwwata illa billah Allah ta'ala yake cewa kuma da ya ci gaba da cewa tafni fihi duniya a wannan yinin duka duniya za ta kare wa tantahi hadhihi alhaya wannan rayuwar wannan rayuwar da muka saba da ita to za ta kare ta ma kare wa tatabaddalu al-ardu was-samawat za a canja ƙasa da sammai wannan ƙasar da kake gani ba kan da za a yi sai an canja ta yau tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawat ran da za a canja wannan kasar a kawo wata a canja wannan da ita sannan Allah ya ce saman ma yau mana ɗauyi sama ka ɗaye sijilin lukutu saman ma za a naɗe ta game idan ka gama karatu za ka naɗe littafin ka za a yi wasan a naɗe ta kawai la haula wala quwwata illa billah Allah ta'ala ma ya ci gaba da cewa za a canja ƙasa da sammai duka wata zulul jibal duwatsu Allah zai tafiyar da su wata kunul jibalu kal ihdil manfush dutse zama kamar auduga auduga wannan da iska ta ta karata dutse ya zama to kamar nikakken fulawa an gane ko Allah ta'ala ke cewa Allah ta'ala zai tafiyar da duwatsu a tafiyar da su nasayirul jibal wa tara al-ardha barizatan وحشرناهم فلم نغادر منهم احد ba wani wanda zai buya in Allah ya yi kira to kowa sai ya ji yau wani da ukun fitasta jibu na bihamdi Allah ya kira kowa ya amsa kira kuma iya mai godiya wa Allah duwatsu duk girman su dunnan Allah ce da kasan dutse auduga ko filawa haka iska ta dinga kada su wani jiwo haka duk za ka taurari duk ba haske za ka su wai zan da jumun kadarat an ce tauraro ɗaya idan ya sauko sai ya rasa gunda da zauna a duniya domin girman shi wanda muke ganin su ƙananan ƙanana sama da amma akwai tauraron da in ya sauko to duniya ta masa kaɗan duk sai ya kife mu gaba ɗaya to amma a rannan ba ba za a gan shi duk su zuba haske domin aikinsa ya ƙare wal biha duk kogunan da ka sani na duniya duka za su kafi ba wanda za ka samu ruwa ko cikin kofi na a cikin sabon duk kogin da ka sani da wanda kake jin labari da wanda baka ji ba in kiyama ta wala sai ya kafi ba inda za ka samu ruwa a ciki wa fihi yahya an-nas ba'da al-maut a wannan yini za a tada mutane bayan su mutu lil majazati kullu insani ala amali domin dan adam a saka masa abin da ya aikata a duniya wa iskanihi lil janna aw wajen zamansa gida dama gida biyu ne imma ilal janna wa imma ilal nar kuma dalilin yin alkiyama ya yan uwa shi ne rayuwar da kai a duniya Allah ya baka sakamakonta a wannan yinin shi ne kawai manufar tashin alkiyama ke Allah ya ce ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza Allah ya ce ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza duk ka yi to kuma a wace rana kake so ga wannan sakamakon da kai ita ce rana alkiyama ai in ba maganar alkiyama to da musulunci ma ba za ka yi ba ba ka da bambanci da ke da john da emmanuel ba ku da bambanci in dai daga mutuwa an mutu shi kenan ba ta yin kiyama ba ka da bambanci da su ta inda za a kane bambanci da kai da su to a kiyama ne a kiyama ne Allah zai ce iya bina bayinsa na kwarai wanda suka amsa kiransa wanda suka bi manzonsa wanda suka bar kaza suka bar kaza kana ciki ina bayinsa da suka yi taurin kai suka ƙi bin umarnin suka aikata haram da kaza da kaza da kaza ka san baka ci Allah dama ya ce a kiyama za a ce wamtadu al-yawma ayyuhal mujrimun ya ku mujrimai ku ware kanku da kanku ma duk wanda ya san mujrimi ne to Allah ya ce ya ware kansa ma kanku shine da mujazan kullu insani ala amali dukkan dan adam za a saka masa abin da yi wa iskalihi gunda zai zauna a wannan yini bayan gama hisabi shine aljanna aw nar ko dai ya samu kansa a aljanna Allah ya samu ya ci ko kuma ya tsinci kansa a wuta Allah ta'ala ya saba wa ciki wannan shine gida biyu da Allah ya tantar a lahira da fariqun fil janna wa fariqun fis sa'i wa an tawaga aljanna Allah ya samu da cikin su wasu tawaga kuma wuta Allah ya tsare mu wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljanna wasiqal ladina kafaru wasiqal ladina kafaru wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara nan kuma wasiƙa da ta ƙaurabbahun ilar jannatin zumara kowanne wasiƙa saƙe suku saƙan saƙ kama korawa ke saƙe suku amma akwai wanda ake bambancewa kamar ka ce aina ga 'yan sanda da sojoji suna raka gwamna an gane ku? na ga 'yan sanda da sojoji suna raka wani mai laifi rake ta yi ɗaya to kaga daidai rake a gajaye ba maki za su raka ha gidan birsa da neman can yi kuma za su raka ha gidansa ba ko wani guntaro amma duk kalmar rake aka yi amfani to su allazi na taƙaw rabbahum ilal janna wanda suke suka yi taƙawa suka ji tsoron ubangijinsu Allah zai sa mala'iku su raka su aljanna suna salamun alaikum dibtum fadakuluha khalidin salamun alaikum bima sabartum fa nima ubadda kuka kunda do kai madalla madalla muna taya ku murna an gane ku shine sika su kuma wadancan yan wuta an guje za a kora su mala'iku suna fuskar su suna dukan su haka za a jifa sa wuta ana fahimta to wannan shi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ke cewa inna yawmal fasli kana liqata yau ma yin bako fi tsori fata a tuna afuwaji wa futti hati sama'u fakanin abuwa wa sugiratul jibalu fakanin saraba inna jahannama kanar mirsada littafina ma'aba labisi na fiha a haƙaba la ya zuƙo na fiha bardan wala sharaba ila hamiman wa gasaka jaza'an wifaƙa inda kanu la yarjuna hisaba وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء عصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أطاعا حسابا شان أنت جزاء وفاقا nan kuma an ce jaza'an min rabbika ata'an hisab an gane inda yawmal fasli yawmal fasli shine ranar alkiyama ranar rarrabewa ita ce alfasl ranar rarrabewa kana miqata wani miqati ne wani lokaci ne kowa sai ya ce wani miqati ne gun haduwa ne kowa sai ya je wannan gu yau mai yin faku fi so Allah ce ran da za mu sa a yi busa a ƙaho fata a tuna a fuwaji mutane za su zo mana jama'a jama'a jama'a jama'a wa futiyati sama Allah ce za mu sa a bubbuɗe ƙofofin sammai tsakanin abuwa ba sama ta zama ƙofofi kawai wasu yiratul jibal Allah ce za mu sa a tafiyar da duwatsu fakanar saraba ta zama kamar kura inda jahannama Allah ce kaga wutar jahannama kanat mirsada ta zama to madakata ce wani zango ne madakata tana nan tana jira suwa take jira ne tsagina masu ɗagawa masu ƙetare gona da iri masu ƙin bin umarnin Allah masu saba wa Allah masu kaza da kaza da kaza na haram to su wuta take jira tana nan tana jiran su li dagina ma'aba gun kuma kokkomar masu saban Allah ne ita jahannama makoma ce amma ga masu dagawa Allah ya saba mu cikin su la bi fi na fi ahqab idan sun shiga wutan nan za su zauna a cikin ta ahqab jam'i ne na hekib an ce wannan kinaya ce ta har abada tunda an ce haƙib daga cikin ahaƙar an ce wani lissafi ne ma da ba da ƙarshe ma lissafi da ba da ƙarshe to lissafi ba da ƙarshe kuma jam'insa kinaya ce sun shiga wuta nan har abada ba za su fito ba Allah ya tsare Allah ta'ala ke cewa jaza'an min rabbika la yadhquna fiha bardan wala sharaba idan sun shiga wutar da ba za su ɗanɗani bar da ba wani sanyi wala sharaba ko wani abin sha za su ji daɗi babu shi babu inuwa ba na isi ko banka babu ba wani abin da za ka sha ka ji daɗi babu illa hamiman wa gassaka in ka ga sun sha wani abu hamim ne tafashashen ruwa ne hamim ruwan da yake makura wajen tafasa to shine abin shan yan wuta wa gassaka da abin da zai makare musu ya za su cin amma cin ma bala'i ne wa in yastagi su za su bi ma in kalmuguli yajwil wujuha bisa shara wa sa'al murtabaqa Allah ya ce in sun nemi taimako eh za a ba su mana a taimake mu da abin sha Allah ya ce eh za a ba su amma yajwil wujuha shi abin sha suna kai shi kamar za su ya gaba ɗaya fuskar za ta kwakwabo ta fara ruwa domin bala'in wannan ruwa Allah da kansa ce bisa shara tir da wannan abin sha Allah ya tsare jaza'an wifaqa Allah ya ce sakamako ne daidai da abin da suka yi ne jaza'an wifaqa sakamako ne wanda ya dace da abin da suka yi innahum kanu la yarjuna hisaba ba sa aikin da zai sa saran tsammanin samun hisabi da sauki a gun Allah sun san a duniya aikin banza ake shaholiyar suka yi ba sa tsammanin samun hisabi da sauki a gun Allah wa kadzabu bi ayatina kidhab sun qaryata ayoyin mu qaryatawa wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba duk abin da suke kuma irdige yi musu a rubuta shi fa zuqu falan nazidakum illa azab ku dandana ba abin da za ku samu ƙari akan sa illa azab Allah ya tsare innal lil muttaqina mafaza su ko masu takawa suna da babban rabo ne mafaz daga alfawzu ne suna da babban rabo Allah ya samu da cikin su daga cikin irin rabon da za a samu na aljanna sai Allah ya ce hada'iqa wa anaba suna da gonaki ko lambuna cike da dalilai da inabi lambuna ne a cike da kayan marmari diddibi ne da inabi a ciki wa kawa'iba da yan mata su ne kawa'iba ataraba wanda suke tsare kun juna wanda ba wata wadda ta kota shekaru duk yan sadde ne yan bel ɗaya ne shi yasa an ce aljanna ba uwar gida ba ta tsakiya ba amarya ko dukkan su ɗaya ne an fahimta wannan shine wa kawaiba atraba suna da yan matan su wanda suna nan yan sa daya yan mai daya wa ka'asan dihaqa Allah ya suna da kofuna ka'as shine kofi da abin sha a ciki shine ka'as dihaqan wanda aka cika shi da wani abin sha da Allah ne kawai ya shi ko ba shi ne kofi empty wanda ba komai a ciki amma ka'as kofi da abin sha a ciki an gane ko la yasma'una fiha lagwan wala kizab a aljanna ba za su ji lagaw ba wani ya sassan zance wala kizaba balantana ƙarya aljanna ba ƙarya ba ya zancen ba za a ci sai Allah ce jaza'an min rabbi wannan sakamako ne daga ubangijinka aqa wanda ya baiwa hisaban ta hisabi gare su ya musu baiwa an gane ko can an ce jaza'an wifa sakamako daidai da aikin da suka yi nan kuma an ce jaza'an min rabbika aqa wannan ne nuna wace ba aikin da ya sai baka aljanna an gane ko amma aiki zai iya kai mutum wuta amma aikin ka ba aikin da za ka yi wai dan aikin ka samu aljanna ba kushi sai dai in Allah ya mara rahama ya ji kanka jaza'an min rabbika aqa sakamako ne da Allah ya cika hi da kyauta da baiwa sai an cika ma da baiwan Allah da rahaman Allah zaka tafi aljanna an fahimta a yake cewa wajma hadhihi al-aqaid qawluhu ta'ala duk wannan wannan ƙa'idojin imani da malai ya faɗa duk suna cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wal mala'a wal mala'ikati wal kitabi wal nabiyina wa atal mala ala hubbihi lil qurba wal yatama wal masakin wal sabil was sa'ilina fi riqab wa qama as-salata wa ata az-zakata والموفون في أحد إذا عهدوا والصابرين في البعصاء والضراء وهنا البعص أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سورة البقرة آية من ما تدري سبعين بقى الله كي ليس البر باوي يا نغرتر كينان بكوي an tolu wujuwakum kibal al-mashriq wal maghrib wanda zan ku dinga kallon mahudar rana ko faɗa ta kuna yin ibada ba ita kadai ba shi kadai yake bukatar ku ku aikata ba walakin albirra iya daga cikin nagarta da tsantsar biyayya ga Allah man amana billah imani da Allah kun ga al-imani billah yazo ke wal yawmil akhir al-imani bil yawmil akhir yazo wal malaika al-imani bil malaika yazo wal kitab al-imani bil kutub yazo wan nabiyyin al-imani bir rusul yazo to bayan sallah ana buƙatar ka duk sai kai imani da wannan abubuwa wa atal mala sannan kuma ka bada dukiya ala hubbihi kana so da dan kudinka aljihu kana so ka fitar kai wa addini aiki to iya cin abin da Allah yake so ka hauka domin ya kai ka aljanna kana da akwai wani yazo neman taimako zaka iya daukan wani abu daga ci ka bashi ana neman za a gina masallaci za a gina islamiya marayu da sauransu dan dauko abin da zaka iya bayarwa ka bayar ini atal mal ala hubbihi suwa zaka bi zawil qurba yan uwanka wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa bunis sabil dan tafarki wasa'ilina da masu roko su haka ba su mabarata kenan wa firriqab sannan ka bayar aje a yanto wanda aka daure su a matsayin su na musulmai fursunonin yaki an gane ko ka yanto su da dukiyarka kamar da sai na abakar yanci bilal da sauran wa'ansu da aka daure su ya ba da dukiya aka faso su sannan wa aqama salata ka tsaye da sallah wa ata zakata ka ba da zakata wani mufu na biya hadihim iza ahad ku cika alkawara lokacin da ka kulla su duk alkawarin da ka kulla to ana so ka cika shi har sai in larura ta zo ta kai kokarin ba da uzuri kafin lokacin yi an fahimta amma ana so ka zama to kayi alkawari to cika shi iya cikin aikin daga sabon Allah wasu sabirina sannan kuma da masu haƙuri kun ga an ce masu kuɗi su bayar ko to kuma talaka an ce ku yi haƙuri haka ne mana balansin kenan yi masu kuɗi su bayar an Allah ya hore musu kuma talaka ku yi haƙuri karewa a ganka ƙofar gidan wannan gobe a ganka ƙofar gidan wancan a ba a so ka kame ka yi haƙuri in Allah ya sa wani ya zo ya baka fani'ima in Allah ya sa wani ya tuno da kai ya taimaka ma fani'ima ka yi haƙuri ka yi al'akadu bil asba ka nemi kai ma abin da zaka ki yi kana roƙon Allah ya sa masa albarka duk kankantarsa amma kar ka zama ka ɗora rayuwarka akan mutane wasabirin fil ba'sa masu hakuri lokacin bala'i da musiba wattarra da lokacin jinya wa inal ba's da masu hakuri a lokacin yaki ulaika alladhina sadaqu irin wadanda sun masu gaskiya cikin imaninsu wa ulaika humul muttaquna wadannan kuma su ne masu takawa Allah ya samu daga cikin su Allah ya samu dace ina ganin mun zo gunda zamu tsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan sa gaba daya abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje wata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifin Allah ka ji kanmu ka ji kan mahaifin mu ya rabbal alamin da mu da su Allah ta'ala ka sa aljanna ce wa kubar Allah da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki mari da shi Allah ka dora mu a gwadabe na ƙwarai ya rabbal alamin Allah ta'ala muna roƙonka ka dora mu a tafarki mari da shi
mahaifinta addu'a baya da lafiya Allah ya bashi lafiya ko mahaifiya da ko mahaifiya ta manta.
Allah ya samu dace. Na'am. Ah muna roƙon Allah ta'ala ya shiga mai shiga mahaifanmu ya shirye da mu da zuriyar mai dora mu ta barki muridici. Allah ta'ala ya samu lafiya mu gama lafiya. Muna roƙon Allah marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Ko kuma Allah ka dade mu da lafiya da imani. Allah ta'ala muna roƙon ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Ka kiyaye mana mutuncin mu da addinin mu da zuriyar mu da dukkan abin da muka sa a gaban alkhairi Allah ka cimma mana shi. abin da ya doso mu na shari kuma Allah ta'ala ka tsare mu Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya